muna girmama shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan kwanuka masu tsada wannan kwanuka da aka sanya musu yin suna daga cikin manya-manyan kwanuka a cikin rayuwarmu da ba za ka taɓa samun wasu kwanuka ba kamar su a cikin rayuwarka su ne suka kare da ranar idi suka kare da ranar arfa jiya mutane sun yi azumi alhamdulillah sun roki ubangijin su yau kuma ranar sallah ranar idin musulmi ya yan uwa musulmi mu sani lokaci tsada gare shi lokacin nan shine kai lokacin nan shine kai za a tattara maka shi Allah subhanahu wataala akan mi kai a cikin rayuwarka gaba daya yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudara ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata a hawa mata shi wa ma amilat min su kuma duk abin da ta aikata na mugun abu za ka ga rai tana gurin daman a ce tsakaninta da wannan abun lokaci guri mai tsawo kiloluwa masu tsawo kada ta kuskura ta ga wannan abu tana kin ayyukan da suka yi ya ɗan uwa musulmi mu kyautata ayyukanmu mu yi aiki na kirki mu yi aiki akan sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mu yi aiki na kirki mu ji daɗi da na kirki yadda Allah yake a ji daɗi ranar da mu yi tsumar ranar da za a ce ma masu kyautatawa rayukan masu kyautatawa Allah zai kira ya ce musu ya ayyar da wannan musulmi kuma illa ya ce rayin da tsaka duniya wanda kika bi addinin Allah kika bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam irji ila rabbiki ki koma gurin mai ke gurin gangan jiki radiyatan mardiya kina yarda da kuma Allah ya yarda da ayyukan da kike yi fadkhuli fi ibadi kin ji ku je ku shiga cikin bayina mana garda wadkhuli jannati ku shiga aljanna Allah ta muna ciki lokacin hadirin da ta ce musu ku dubo sharabu wa ayyana bima asalatu ku ci ku sha abin da kuka dama yadda kuke so wannan aikin ne da kuka yi a duniya a cikin kwanan da suka wuce kada ka yi aiki mugun aiki a ɗan uwan musulmi kada ka zama ranar da za a ce wasu suke cewa rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah yake za su dinga kuka suna ya Allah maida mu duniya ya Allah ka maida mu duniya zan yi aikin kirki akan abin da ya wuce ina za ka ji wasu kuma suna cewa rabbana akhrijna akhrijna na'mal salihan ya Allah ka fitar da mu daga cikin wuta in muka koma duniya za mu yi aiki na kirki gairar ladin kunna na'mal ba wanda mun kasance ba muna yi to ɗan uwa musulmi lokaci shi ne kai ka duba rayuwarka lokaci ce duk lokacin ka sai an tambaye ka mai kai duk lokacin ka shi ne kai shi ne za a tattara ma a auna ma a ma'auni saboda haka ka ribanci lokacinka ka ribanci lokacinka ya ɗauwa musulmi kai gudu akwai wasu manya-manyan abubuwa wanda duk ya mutu mutum ya mutu ya kuskure yana yin su zai da goma a cikin wuta har abadan abada babu a duniya zunubin da Allah ya ce ba zai gafarta ba sai wannan in ka mutu ka ne shi ma an ka tuba Allah zai gafarta ma na farko su shine ashirku billah shirka ga ubangiji din yadda za a hau yadda za a sabko kada ka kuskura a same ka cikin masu shirka ga Allah kada ka kuskura a gidanka a dinga bautar wani Allah kada ka kuskura ka yi sakaci matanka da yaranka su shiga muguwar hanya suna sihiri suna tsayi Allah ya yi rantsuwa ya ce duk wanda ya mutu yana bautar wani ba shi ba zai dawoma halidar muhalladar fitna hal abadan abada hal abadan abada zai dawoma a cikin wuta abu na biyu ɗan uwa musulmi rantsuwa ba Allah ba ba a rantsuwa sai da Allah wanda rantsuwa ta kama zai ce wallahi ko billahi ko tallahi amma haka nan karanta da wasu abubuwa wanda ba Allah ba shi ma shirka ne shi ma wannan shirka ne daga ibn umar radiyallahu anhu yace ya ji wani mutum yana cewa la wal ka'aba iya rantsuwa da Ka'aba fa qala lahu sai yace mishi inni sami'tu rajulan fa qala lahu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji ma'aikin Allah yana cewa man khalafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantsuwa ba tare da Allah ba to yayi shirka saboda haka ku sani ƴan uwa musulmi ba a rantsuwa da takwaron fata ba a rantsuwa da kowane irin mutum ne in dai mutum ne ba a rantsuwa da shi in zaka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma ne ne bai isa ba karatu wai ita rantsuwa mice ce nuna cewa shi wannan shine babban daraja a gurina wanda babu wanda ya kai shi a daraja ba a rantsuwa da aljani ba a rantsuwa da takwaron kasa ba a rantsuwa da kowane shehu ne ba a rantsuwa da kowane imam kowane ne ba a rantsuwa da shi man kana halifan fali billah abu na uku ku ji tsoron bid'a ya yan uwa musulmi da kira a kan bid'a da yaɗa bid'a da watsa ta saboda annabi ya ce man hadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. duk wanda ya kirkiro abu ya ɗora shi a cikin addinin nan da babu shi to za a maida mai kayan shi Allah baya so duk tukurin ibada da zaka yi akan bid'a ba ka da hujja ba aya ba hadisi ingantacce ba faɗan mana mazabata to abun ka Allah zai baka abun ka baka Allah baya so abu na hudu na ƙarshe ihdaru min mushahadatil muharramat yau muna ranar idi Allahu akbar ku kiyaye ya'yan uwa musulmi ku kiyaye yaranku da iyanku da matanku abu sa kalle kalle kalle kalle na bata kalle-kalle na abubuwan da Allah baya so na alfasha akwai abubuwan da ko shaitan yana kunya ya kalla amma za ka ga irin musulmi sun sa gaba suna kallo ku ji tsoron wannan a cikin a salula ko a internet ko a youtube a dukkan ko a television ko a ina ne ku ji tsoron kalle-kalle wallahi idan nan na sai Allah ya tambaye ka aikin da zai yi dukkan nan da kake lokacin da ka bata kana zamme kana kallon kayan banza abinda Allah baya so wannan lokaci yana nan a rubuce kuma sai Allah ya tambaye ka akan shi ku ne sanci albushi ya yan uwan musulmi ku ne sanci tadlisi ku ne sanci yaudara ku ne sanci duk wani yaudara da za a yi a cikin kasuwa sai da sayarwa mutane suna bukata sai da sayarwa a yau sannan kuma ya yan uwan musulmi kada ku kamanta da kamanu irin na kafurai kamannu cikin sa kayansu da cikin askinsu za ka ga ɗan musulmi ya yi wani irin aski a kai nasu Allah salama wa lafiya. A share nan, a bar nan gudun, a yi wani zanko a nan, a yi wani mini ga sunan da sunayen barkatai daga ka tambaye shi sunan shi sunan shi cikin sunayen musulmi. Wannan mugun abu ne, alƙazar ake ce mai haramun ne, ya kamata mu ma iya mu nasiha, an yi mutane halin kowa kullum wa hausa da kowa kullum, in na ta aske ka aske duka ko ka bar shi duka. ko ka aske duka ko ka bar shi duka kada ka aske wani gashi ya yi wani gashi tsawo ka daidaita kanka ka zama dan musulmi wajen sa kaya hallau ku ne san ciki ku ne san ciki ƙarya da rasa da nima da asalinci da yi da mutane da zaman fada in ya kun wal julusu fi turqat a zamna akan titi ba a ba ku hanya haƙƙinta dukkan wannan ku ne san ce su abin da suke abuwa ne a yau ya ɗan uwan musulmi idan mutum ya kasance ya Allah ya kawo shi akan wannan rana yayi matukar kokarin jiya ya yi azumi yau yana cikin wannan rana yayi matukar kokarin duk wani zunubi ya dau alƙawari Allah zai taimaka mishi idan zuciyar shi tana kada shi ya kai ƙaran zuciya ta shi gurin Allah Allahumma inni ashtaki ilayka qalbi ta'muru bi so babu wanda zai kai ƙaran abu gurin Allah sai Allah ya wuro mai ka kai ƙaran zuciya ta ka gurin Allah Allah ya yi ta Allah zai lankwasa ta Allah yana kai ƙaran zuciya ta zuwa gare ka wadda take umarni na da mugun aiki ku sani ya ɗan uwa musulmi zunubi tasiri yake zunubi yana bibiyar mutum duniya da lafiya zunubi yana shiga cikin tattalin arziki na ƙasa zunubi yana shiga cikin lahiya da zaman lahiya ta ƙasa zunubi yana shiga cikin zaman ka zamantakewa ka da iyalinka zunubi yana shiga cikin tarbiyyar ka da yaranka ko ina zunubi shiga yake ya ragalgata mu saboda haka mu ji tsoron Allah layya layya wanda Allah ya kawo mu nan wannan rana mai albarka hanya ce ta baban annabi ibrahim wanda Allah ya ce mu bi shi kuma sunna ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an samu daga gare shi sallallahu alaihi wasallam yayi lage da rago biyu masu masu mai masu girma masu kawahun kaho saboda haka yayin da ta kan shi ya kabara shi yasa aka yi so dai ya kai ba maka yanka da yanka da kanka sai dai in baka iya ba ya kamata ka ka yanka layyarka da kanka a gaban iyanka gaban matanka su ga wannan shi'air ne na Allah Allah ne yake ayi a gwada musu yanke umurnin Allah subhanahu wa sannan kuma lokuta ne ba a yin layya sai da abubuwa kamar haka da raƙumi da saniya da tunkiya da akuya su kaɗai ne a dabbobin da ake layya su bayani ya gabata akan hukumomi na juma'a akan irin shekarunsu da rashin lafiyarsu ko lafiyarsu wanne ne za a yi wanne ne musu yi ya yan uwa musulmi wanda lokaci ne lokacin yankan layya lokacin yankan layya bayan sallar idi da huduba ake yankan layya duk wanda ya kuskure yankan layya shi kamun a yi sallar idi da huduba to nama ne ya ba iyalin shi kuma ba sai shaida ba annabi ya ce man zabaha qabla salat fa inna ma huwa lahum qaddamahu li ahli nama ne kawai ya ba iyalin shi ba lai ya mace ba kuma man zaba ha qabla sal'a yusalla wanda ya yanka kamun ai sallah to maza mutum ya shi ne nemo wani rago ya sake layya domin bai yi ba layya karshen lokaci na layya shi ne kwana biyu bayan yau gobe da shi haka ahalin ilmi gaba ɗaya suka ta yi wa huwa sabit an sahaba radiyallahu anhu wa hakahu fuqaha ijma'an ijma'i ne ma na malamai da yau da gobe da shi duk in Allah ya hore maka ka samu kai layya yaya za a yi da naman layya za ka yanka sannan kuma ka ci ka yi saraka ka ajiye in kana so saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu wa tasuru wa tasaddaqu ayyuhal muslimin sannan babban abu kabbara sunna ce a yanzu ayi ta kabbara duk bayan sallah daga an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah za a yi ta kabbarori kowace sallah ta farilla har zuwa ƙarshen ayyamun tashrik ƙarshen kwanuka da lalila kabbarai cewa ta yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd haka ake takabbara ai takabbara ko ina ya kasance a cikin kasuwa ne ko a ina ne ko a tahiyyarka ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da yaushe ranar idi ta zo in ya fice yakan ma mata nasiha galgadi na musamman zuwa ga mata yake yi yake musu galgadi annabi yake cewa ya ƴan maya mata matan musulmi ku ji tsoron Allah a cikin kawunan ku ku kiyaye dokokin Allah ku yi aiki da umarnin Allah ku nisanci duk abin da yake Allah ya hana kuma ku tashi da haƙoƙi na mazajen ku da ɗiyanku da ɗiyanku maza da mata ku sani Allah ya yi tattalin aiki a yayin tattalin aljanna ga mata wanda suka fi shi ya ɗaya mata musulmi ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai wasu sunfi na mata kada ku siffanta da irin wannan sunfi wanda yake shi bai gansu ba a lokacin shi sunfani min ahlin nar sunfi guda biyu daga cikin yan wuta lam arahu ma bai gansu ba yace qaumun muhammadiyya wasu mutane ne da bulala a hannunsu ka adnan su bakar kamar wutsiya ta rautar shanu suna bugun mutane ba tare da hakkin ba sai yace wani sa da wasu mata ariyatun kasiyatun ariyatun sun riye jikinsu amma zir suke ku duba irin tuhayin da mata suke sawa a yanzu su sun ce sun sa tuhayi amma zir suke wannan musiba ce annabi duniya ba mu labari yake ruhusuhun ka asbimatul uhud za su zo su dora wasu ɗarmi a bisa kansu ka ce tozon rakumi ne haka annabi yake kwatanta su ma ila ilmulla nasallallahu alaihi wa sallam mata su sa sutura sutura ta kirki duhu take ta kama daji in ina ne za su su zama to sutura ta kirki sannan kuma ba a sa sutura ba ta kirki da hijabi na kirki kuma a sa sutura ne wannan haramun mai shine ake cewa kitun matsako hushajen bahu za ka yi ta ibada kana zuba ta a bahu ashe bahu a ƙarshe a hushe ke iya zubewa da ƙasa kin yi sutura ta kirki amma kin sa turare kin wuta kina cikin tsinuwa kina cikin la'anta duk mace za ta fita ta kuskura ta sa turare wannan mugu abu ne ya yi wa mata ku ji tsoron Allah a kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya masharan nisa ya ku taron mata ku yawaita saraka ya ku taron mata ku yawaita saraka saboda na ga kun yawa a cikin wuta wata mace ta ce ya rasulullahi ya akai muka yawa a cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna yawaita la'anta la'anta ko ni la'anta Allah tine ma wani Allah wannan wani ku ne sanci la'anta a bakunan ku sannan kuma kuna aurace ma kuna rena abubuwan da mazan ku suka ba ko ni namiji ke kawo miki gwargwadon abin da ya mallaka ki yi godiya ki roki Allah ya ƙara mishi in zai fita ki riga mishi addu'a Allah kai ka lafiya ya mano ka lafiya in ka samu halak ka kawo mana in ka samu haram kada ka dauka kada ka kawo mana wallahi muna iya hakuri da yunwa amma ba mu iya hakuri da azabar Allah ta lafiya kun ji yadda matan sahabbai haka suka tafi suke ta matan su addu'a ko da yaushe da musu zai goda sannan kuma sunna ne ya yan uwa musulmi idan mutum zai zo ya zo idi ya zo ta wata hanya ya koma daga wata hanya kuma a dinga yawan gaisuwa ya tabbata daga sahabbai idan suka ga ranar idi suna taqabbalu Allahu minna wa minkum Allah ya karba ayyukan mu Allah ya sa mu yi daidai ya Allah muna roƙonka dan girman